السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا بركة مدسادوة أو أن مسلاتي ميتارة البركة مسجد الخلفاء الراشدين لنتي قبل كراتمنا حل المسائل في مختصر الأخضر بالدلائل واللفاوة سعيد الحاج الفوتي كما يندى مكا يمتاشيا mun fara karatu a cikin littafin inda malam ya kawo mana hada ta shi babban malami sai yake sharhin wannan kalma wadda ya kawo awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi yayi mana bayani akan me ma'ana al mukallaf ya mana bayani akan imani to yana cikin matakaiya na imani lokaci yayi halin shi muka tsaya ya kawo yake cewa imani shine mutum ya gaskata da duk abin da manzanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da gun ubangijin shi shine ya kawo qawaidul iman ya kawo ka'idodi ko rukunai na wannan imani ya kawo su guda shidda yace na farko da kai imani da Allah imani da mala'ikun shi masu karamci imani da littattafai wanda suke masu tsarki sannan imani da manzannu wanda suke masumai sannan imani da ranar lahira sannan imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri shi ne malam yau zai fara mana bayani akan menene ainihin imani da Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'alam annahu ya jibu ala kulli mukallafin an ya arifa ma ya jibu fi haƙƙi maulana jalla wa'ala ya ce ka yi sani ya zamanto wajibi akan kowane mukallafi shine wanda alkalami ya hau kan shi wanda ya balaga wajibin shi ne ya san menene haƙƙin ubangijin shi akan shi wannan wajibi ne kamar yadda muka kawo hadisin Mu'az bin Jabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambaye shi yake cewa ya kai Mu'az ka san menene haƙƙin Allah akan bayu ka san me haƙƙin bayu akan Allah Mu'az yake cewa Allah da manzon shi su ne mafi sani yace manzo Allah sai yake cewa Mu'az haƙƙin Allah akan bayu shine haƙƙin bayu akan Allah shine su bautata mai kadda su hada shi da wani abin bauta haƙƙin ko bayu akan Allah shine kadda ya azabtar da wani wanda bai hada bautar wani ba da tare da shi ba yace wannan shine haƙƙin Allah akan bayu kuma shine haƙƙin bayu akan Allah to shine ne yace wajibi ne game da duk wanda yake mukallafi wanda alƙalami ya hawo kanshi ya balaga ya san me haƙƙin majibincin al'amarin shi shine ubangiji madaukakin sarki wa ma yastahil da abin da ya bayyuwa a dangana wa ubangiji shi wa ma yajuzu da abin da yake halatta a dangana wa Allah shi ga wannan ya hanya ce ta samun tsiran bawa kuma bai yiwuwa bawa ya san hakan face ya tafi ya zamna ya yi karatu ya san meye haƙƙin Allah abin da ya cancanta na Ubangiji akan shi da abin da bai cancanta ba ya dangana wa Ubangiji da shi ba to shine nan na harko mala yace alwajibatu fi haqqillahi ta'ala abin da suke wajibai a cikin haƙƙin Allah madaukakin sarki wanda wajibi ne wajibi ne mutum ya dangana wa Allah su ya tabbatar ya yi imani da su akan haka shine alwajibatu fi haqqillahi ta'ala 20 sifa yace abin da yake wajibi a cikin haƙƙin Allah mu dangana wa Allah su ne siffofi guda 20 yace na farko alwujud samuwa wajibi ne mu rigaye mu tabbatar lalle Allah nan da kwai shi ba wai irin wanda wanda wanda filosof ba za su ringa cewa a'a ai nature ne yayi kanshi babu hira Allah to wajibi ne mu tabbatarwa kawunan mu lalle da kai ubangijin da ya halice mu wanda shi kadai ya cancanta a bauta ta me ya kawo mana dalili yake cewa kamar yanda Allah yake bayyana mana a fillahi shakkun fatirus samawati wal ard wai shin wai ku bayu kuna shakka ne akan wai da kai Allah ko babu shi ubangijin da ya tsagi ya kagi sammai da kasai akan shi ake shakka da kun shi ko babu wannan a cikin suratul an'am ya kawo yake cewa badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakeel yake cewa badi'us samawati wal ard Allah nan shine makagin sammai da kasai wannan wanda ya kagi sammai da kasai anna ya kunu lahu waladun ta yaya za a ringa jingina mai a ce wai yana da ɗa wannan sifa ce ta kasawa a ce wai ubangijinmu yana da ɗa amma dai game da ɗan adam shi kuma a ce bai da ɗan sifa ce ta kasawa shi sanya can a cikin maryam ubangiji yake jan hankulanmu yake cewa takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada sama ta kusa ta tsatsage saboda ta san girman laihin da wai bawa yace ubangiji yana da da yace haka kasa ma ta kusa ta tsatsage duk abin da yake kanta yayi kasa yake cewa ba dan komi ba kurum dan wa'inda suke koma bayan wanda ba su yarda ba ko wanda suke so su gurɓata addini na musulunci suke cewa ai Allah yana da ɗa kamar yadda can a cikin tauba yake bayyana mana yahudawa sun ce wa qalatil yahudu uzairu binillahi wa qalatil nasara almasih binillah a cikin can tauba ubangiji yake bayyana mana halin yahudawa sun ce ai Allah yana da wani ɗa wanda ake kiran shi da uzairu su kuma kiristoci suka ce a ai Allah yana da ɗa shine almasihu shine isa alaihi salatu wassalam wannan kuma aqida ta ahlus sunna dukka ta kore wannan abin abu ne wanda baya yiwa a gama Allah ko a siffanta Allah ko a dangana wa Allah da saboda ana kamar dangana wa Allah da siffa ce ta gazawa shine yake cewa anna yakunu lahu waladun taya za a ce ubangiji wai yana da da subhanallah yace walam takul lahu sahiba kuma ubangiji bai da mata kamar su yadda suke waɗi wannan kiristoci yadda suke waɗi yana da ɗaya wannan mer fis a sentence free da kwai shi isa da kwai afon da kwai uwa da kwai da kwai da kwai da kwai ruhun arruhul qudus da kwai da ka gani wannan kasawa ce bai dace ba ga wanda yake kan aqida ta ahlus sunna ko wanda yake musulmi ya ringa wannan iddiai Allah yana da ɗa ko yana da mata yace wa khalaqa kulla shay'in wannan ubangijin namu shine ya halicci komai da komai wa huwa bi kulli shay'in alim masani ne akan komai da komai yace to wannan wannan ubangijin da yake masani akan komai ya halarci komai yake cewa zalikumullahu rabbukum shine wannan ubangijin naku ubangijin da ya halicce ku ubangijin da ya cancanta wanda yake da rububiyya idan an ce rububiyya shine ya halicce ka ya arzuta ka yake saukar maka da ruwan sama yake maka komai yake maka komai kuma wannan rububiyya ita ce kahuran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin shekara 13 yana kiransa su bauta wa Allah dukkan sun yi imani da haka kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin alkur'ani wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah da za a tambaye su a ce musu wannan mushrikan wanda suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Makka da za a tambaye su a ce musu waye ya halitta sammai za su ce maka ya Allah ne idan ka tambaye su waye mai arzuta su za su ce maka Allah ne idan ka tambaye su waye mai jujjuya al'amuranka za su ce maka Allah ne a ina ne aka samu iskaliya shine a tsaya a bautata wa Allah shi kadai da suka ce a in aka ce a bautata wa Allah shi kadai su wa'incan gumakan namu ina za mu kai su suke cewa mana da uhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ai mu da amma ainihin ba bautata musu ba muke ba muna kaiwa ne zuwa ga Allah amma dai su wa'innan gumakan mun sanya su kasance mana tsani tsakankanin mu da mu da ubangijinmu kuma wannan shine ainihin shirka duk lokacin da mutum zai sanya wani ya kasance tsani ne tsakankanin shi da shi da ubangiji ko da annabi ne ko wani mala'ika makusanci to tabbas ya haɗa bauta Allah da wani shi ubangiji lokacin da ya tashi duk abin da za a tambaye manzan Allah a kan shi zai tambaye ubangiji yas'alunaka anil ma'idi qul huwa adha yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum khair duk tambayar da za a yi wa manzan Allah aka ce me meye hukuncin kaza zai ce a ubangiji zai sabkar mai da alkur'ani sai ya ce mai kace musu kaza ne da aka tambaye shi akan ubangiji ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu wal yu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayuna suka tambaye ka akaina nan ubangiji bai ce ka ce musu ba a'a yace fa inni qaribun ni inna a kusa niki a kusa niki kamar yadda yake bayyana wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu innan lakkaka ubangijinka yayi kusa da kai da ita lakkar da take gangar jikinka ubangijinka yayi kusa da kai akan wannan lakkar taka shi ne yake bayyana mana idan aka tambaye ka akan ubangijinka ka ce ubangijinka ba a ce me ka ce ba yace fa inni qaribun kai tsaye fa'un isti'nafiya tazo ni inna a kusa niki kuma ina karba addu'a bawa idan ya roke ni abinda muke so kurin falyu'minu bi shi imani da ni matakar bawa yayi imani lokacin da zaka daga hannunka kana da yakinin abinda kake nema ba wanda ya isa maka wannan gatan ya baka shi in ba Allah ba to tabbas kana kan hanya a baka abinda kake nema amma dai shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana duk wanda zuciyar shi tana tana tana tana galandedi shi ba a wurin Allah ba yana tunanin sai suwa da san hannu yana tunanin a'a kaza kaza kaza kaza sai an bi wani tsari an yi kaza yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqbalu Allahu du'a ulahi yace ba Allah baya karba addu'a wanda arabka ne yake zuciyar shi lokacin da yake addu'a bai tsantsance Allah ba bai huskanci Allah ba yana tunanin wa'ansu abubuwa daban sai an bi wani mechanism daban sannan wannan abin ya tabbatu kurmu Allah aka ce maka zalikumullahu rabbukum wannan shine fa ubangijinku wanda khaliqu kulli shay'in mahalinci komai da komai yace dan haka yace fa'buduhu abinda ake so agunka kai bawa ka tsaya ka bautata wa ubangijinka kamar yadda ya umarce ka ka bautata me yace wa huwa ala kulli shay'in wakil wannan ubangijin mu majibinci ne akan komai da komai wanda yake da ya maka wannan lamanin me za ka tsaya ka ringa ba kanka wahala ka ringa tunanin wani sai ya sa ko wani sai ya yin sannan kai kai ka samu wannan ba karamin kalubale bane ba ga dan adam ba sai mala ya ci gaba da cewa na biyu alƙidam shi ne horkwantaka shi ne kamun a samu wani abu ubangiji ya an ubangiji yana nan kamun a halittu wani abu ubangiji na nan shi ne ya kawo mana dalili huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin huwa bi kulli shay'in alim wannan ubangijin namu shine al awwal shine na harko shine al akhir shine na karshe shine al zahir shine mabayyani al batin wanda yake ciki wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shine masani akan komai da komai idan an ce maka al awwal shine wanda kamun a kagi wani abu dama yana nan kuma shine makagin wannan abubuwa shine lokacin da ubangiji ubangiji horkon yana ɗaya daga cikin abin da horkon abin da ubangiji ya halitta shine al'arshi kamar yadda malamai tauhidi malama aqida suka samu sabani shin al'arshin aka fara halitta ko kuma alƙalami aka fara halitta da abin rubutun aka halitta bayan nusus na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna karantar da mu lalle ubangiji lokacin kamun ya halicci alƙalami ya halicci abin rubutu ya halitti al'arshi wa kada arshuhu alal ma'i al'arshin shi ta kasance a kan ruwa a wannan lokacin kaga shi yake nunawa yana ɗaya daga cikin harkon abin da ubangiji ya halitta ya halitti al'arshin shi sannan aka halitti abin rubutu sannan aka halitti aka halitti alƙalami sannan aka halitti abin rubutu sannan kamun sannan aka halitti sammai da kasai tsakankanin halitta abin rubutu da alƙalami da abin rubutu shekara dubu hamsin wannan shine abin da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta karantar da mu shine kenan wannan ubangijin namu alqadim alqidamu wajibi ne mu dangana mai siffar kamun samun wani ko samun wani abu ubangijin mu yana nan hayyul la yamutu rayayye wanda baya mutuwa yace albaqa'u siffa ta uku shine wanzuwa ubangijinmu wanzazze ne kamar yadda yake bayyana mana a cikin suratul rahman kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram komi da ka sani a rayuwar nan ta duniya da anan anan duniya da lokacin da za a tattara mu a gobe kiyama zaka gani komi ya zagwanye ko lokacin da ubangiji zai tayar da kiyama shi komi zai zagwanye ba komai komi zai shude abu ɗaya lakkan zai tsaya yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram huskar ubangijinka wanda yake maɗaukaki wanda yake mai daraja shi kaɗai za ta wanzu wannan nusus na na sunna suna karantar da mu lokacin da ubangiji yake bayyana na nufiqa fi suri fasaiqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun wa ashraqat al ardu bi nur rabbiha wudi al kitab wa ji'a bin nabiyina was siddiqin wa shuhada wa ji'a bin nabiyina wa shuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun yake bayyana mana lokacin da za a yi busa busa ta harko za ka gani kowa ubangijin shi ya ɗauki ran shi ya ce illa man sha Allah suna da ta zoye ta karantar da mu war suwa ne ne illa man sha Allah suwa ne ne wanda sai wanda ubangiji ya ga dama suka ce daga cikinsu da kwai mala'ikun nan guda hudu da kwai mala'ika jibril da kwai asrafil da kwai malakul maut sai shi ubangiji su kaɗai suke yin kingi komai da ka sani ya rigayi ya shuɗe babu lissafin shi shi ne lokacin nan za a umarci mala'ikan mutuwa ya ɗauki ran shi mala'ika jibril ya ɗauki ran shi a ce ya ɗauki ran mai busa ƙahon a sarafil ya ɗauki ran shi a ce kuma cirewa kankarai a lokacin nan ne shi malakul mautu zai ringa raki ya ringa cewa da ya san haka zari rai yake da kunci ya ce wallahi da ya sauƙaƙa wa mummuni lokacin da ya zo zai zare ran shi ko lokacin da yake zare ran shi wannan shi ke nuna wannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantar da mu yaya mala'ikan mutuwa yake zare ran mummuni yace kaman misalin a tsoma allura ne a cikin mai a fitar da ita da kai wata wahala wurin sa ta a hudda ta ba wata wahala to haka mala'ikan mutuwa yake zare ran ran mummuni shine lokacin da yake zare wa kan rai yake cewa wallahi da ya san zari rai haka yake da ciwo yace wallahi da ya saukakawa mummuni lokacin da yake zari ran shi ya sanya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mutuwa yana kwance akan shumudan mutuwar shi yake cewa wallahi innal mauta la sakarat yace wallahi mutuwa tana da magaki wannan su ne wanda a lokacin da aka zare rayukansu ba wanda zai yi saura in ba ubangijinmu ba a lokacin nan ne ubangijinmu zai yi shela ya ce limanil mulkul yau wane ne yake da mulkin yau kaga kullum mana alaiha fa'al ta tabbatu ba wanda ya isa ya amsa min sai dai ya amsa wa kanshi ya ce lillahi wahidil qaha wannan mulkin na Allah ne tilo shi kadai bai da wani abokin tarayya kuma mabuwayi akan komai da komai wannan shi ke nuna maka albaqa'u wanzuwa kamar yadda kullum kake karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ubangijin nan shine rayayye wanda yake wanzaje kullum la ta'khudhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard wannan siffofi ne na ubangiji wanda ba wani wanda isa ya yanke wa Allah wannan siffofin shine siffar wanzuwa yace na hudu al-mukhalafatu lil hawadis shine sabawa da abinda ubangiji ya riga ya tabbatar mana da yana da su shine lokacin da zamu ringa sabawa akan abinda ubangijin mu ya riga ya tabbatar mana ai ubangiji ya bayyana mana shi innan yana da hannu yana da kafa lokacin da hadisin wuta lokacin da wuta tana cewa halmin mazidi halmin mazid ubangiji zai buga digadigan shi a saman wuta ta ringa cewa qattun qattun qattun kamar yanda hadisi abdullahi bin abbas yazo yake tabbatar mana ga halin gobe kiyama yanda zai kasance ubangiji ya dau alwashi sai ya cika wuta da wanda suka cancanta a sanya su kuma sai ya cika aljanna da wanda suka cancanta a sanya su shine lokacin da wuta kamar yanda yake bayyana mana a cikin suratu qaf lokacin da da da da da da da Ubangiji ya riga yake tambayar wuta yau mana kolo ne jihannama halin talati wata kolo halbin mazid lokacin da za mu ce wa wutar jihannama shin kin cika wutar jihannama za ta ringa cewa da kwai daɗi ubangiji a ƙara mini da kwai daɗi a ƙara mini ba ta gushe ba tana cewa halmin mazidin halmin mazidin shin ya ubangiji da kwai daɗi a ƙara mini da kwai daɗi a ƙara mini kuma yadda manzan Allah ya karantar da mu a duk mutum dubu daga cikin al'umma shi ɗaya ya yi gidan aljanna gomiya ko 999 dukkan su wutar jihannama za a yi da su a wannan halin wutar jihannama za ta ringa cewa da kwai daɗi a ƙara mini ubangiji zai buga diga digen shi a kanta za ta ringa cewa ƙaƙƙun ƙaƙƙun an liƙe wutar jihannama yanzu sai dai wanda Allah ya nuhace su da huta zai zai hutar da su kamar yadda yake bayyana mana a cikin suratul hud wa amman ladina shaqu fa fil nari lahum fiha zafirun wa shahiqun khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid kaga waɗanda suka saba to wutar jahannama ita ce makomarsu suna madawwama a cikin ta iya gulgudan abinda ubangijin ka ya ga dama amma dai da yazo wasafa mana gidan aljanna cewa in an shiga wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka ata'an ghayr majzuz yace suna madawwama a cikin gidan aljanna yace har zuwa lokacin suna madawwama a cikin gidan aljanna ata'an ghayra majzi wannan wata kyauta ce wadda ba yankakka ba wadda kyauta ce in an baka an baka har abada ba mai karewa ba shine ita kuma aljanna kamar yadda hadisi yake karantar da mu aljanna ubangiji zai sanya kowa a bashi wani a bashi gida goma wani a bashi gida hamsin wani a bashi biyar wani a bashi ɗaya wani a bashi biyu wani a bashi kaza kowanne kuma kowa gidan da za a bashi tsakankanin haɗin gidan shi kamar tsakankanin haɗin sama da ƙasa ko girman gidan shi ardu haka ardi sama'i wal ard haɗin gidan da za a baka a cikin gidan aljanna kamar haɗin sama da ƙasa haka za a bawa kowa nashi kuma a yi sauran hilaye a yi sauran gidaje wanda ba a bada ba ya ubangiji zai yi shi kuma ya yi alwashin ya cika gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana a lokacin nan ubangiji zai halittu an su halittu wannan su a ba su kyautar wannan gidajen su ma su je su rayu a cikin ta saboda an yi alƙawarin sai an cika gidan aljanna da waɗanda suka cancanta a cika su da gidan aljanna kina wannan shine yake nuna mana alhawadith mukhalafatu alhawadith shine ubangiji yake bayyana mana shi wannan ubangijin laysa kamithlihi shay'un babu wani abu wanda yake kamantacceniya da ubangijinmu wa huwa samiul basir shine mai ji kuma shine mai gani kaga wannan bai yiwa mutum ya kore wa kanshi haka bai yiwa ya kore wa ubangijin shi wannan siffofin da ya dangana wa kanshi ya ce mana yana da hannu ya ce mana yana da kaza ya ce mana yana da kaza wajibinmu ne mai imani musallama amma dai mu ringa tambaya yaya hannun ubangiji yake wannan bid'a ce kamar yadda aka tambaye imam malik akan ai an ce ubangiji ya ce ya hudu mana a cikin alkur'ani ar-rahmanu ala al-arshi stawa ubangiji ya setu akan al'arshin shi yake cewa to mu dai mun sani dai ubangijin ya ce mana ya setu akan al'arshin shi yace yaya ya setu wannan as-su'alu adu bid'a yace tambaya akan shi bid'a ne bidi'a kuma shine duk abin da ya saba wa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama nabiyar mala yake cewa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi tsayuwar shi ubangiji da karan kanshi baya buƙatar wani ya taimaka ni baya buƙatar wani a agaza ni kamar yanda yake cewa a cikin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwar razzaqu dhul quwwati al matin ba ma halicin mutum da aljani ba ba ce dan su bautata mini kuma wannan bautar da zaka yi kanka kake wa in ka kiya ba kanka kawa in ka yi kanka kawa shine ubangiji yake bayyana mana tan ma yafa'alu allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum in ka gode ka bi abinda aka wadi makan kai ka tsaya kai bautar Allah ni zai yi da azabtar da kai wani abu zaka kara mi idan ya azabtar da kai ko wani abu zaka rage mi idan ya azabtar da kai shine yake bayyana mana ma uridu minhum min rizqin da mutum da aljani ubangiji bai bukatar ku taho ku yi kwadago a rayuwar ku ta nan duniya ku tattara mi wata dukiya wannan kuma al'ada ce ta gazawa ta kowane mai gida kowane mai gida kokari yake yaran shi su yi mi su tai su yi kwadago a huta a juya can a kamo can a yi kaza a yi kaza a zo a tattara ne sabanin kuma ubangiji baya bukatar haka baya bukatar arziki shi da yake bayyana mana can yana cikin suratul hadid yana kalubalantar mu akan wai ya wadata mu mun ki mu dauka shi yake cewa wannan safha ta biyu ta suratul hadid يلج الليل في النهار ويلج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر حزوا عنده وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعض وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى يكي قالوا بلن تموا ويشن ba kwa iya ɗauka ba abinda Ubangijinku ya wadata ku da shi ku ba da shi fi sabilin lahi kuma wannan Ubangijin wanda ya baku kuma shi zai gadi kayan shi duk fafutukar da ake yi shi dai zai gadi kayan shi in ma ka gadarwa magadan magadan ƙarshe dai Ubangijin za su barwa komai shi ne kullum man alaiha fa duk abin da aka zo shuɗewa zai yi ya koma hannun Ubangiji wa ilaina turja'u shi ne yake bayyana mana shi wannan ubangiji inna allaha huwa razzaqu zul quwwatil matin wannan ubangiji shine mai arzitawa kuma shine mai karhi almati dan haka yake tabbatar maka shi baya bukatar komai shine malayin malayin yake cewa ai la yahtaju ila mahallin kasifati baya bukatar wani guri ko wani abu kamar sifa ya ce wala mukhassisin yukhassisuhu bil wujud ko kuma wani abu wanda yake kibantacce wanda zai kebance shi da samuwa saboda ubangijin namu yana hadi mana a cikin suratul fatir ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ku ne matalauta abun ubangiji wallahu huwal ghaniyul hamid kuma ubangijin ku shine mawadaci shine wanda ya cancanta a gode ne kaga wannan shi ke nuna maka siffa ubangiji qa'imun bi nafsihi a tsaye da karan kanshi baya bukatar wani ya zo ya tabbatar da shi ko kuma a'a ya keɓance shi da wani abu ko kuma ya dangana mai wata sifa don a yarda shi in shi in wannan kuma ajizanci ne na dan adam shi ne yake bukatar haka sannan malai yake cewa abu na shidda alwahdaniya shi ne tilo wajibi ne mu tilanta ubangiji shi kaɗai idan an ce tilo shi ne abu wanda yake kwara ɗaya wanda babu wani shi ya ce fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi wajibi ne a ɓangaren zatin ubangiji a ɓangaren siffar ubangiji a ɓangaren ayyuka na ubangiji wajibi ne mu tilanta shi mu kaɗai tashi shi kaɗai ya ce kamar yadda yake bayyana mana a cikin suratul anbiya lauka na fihi ma alihatun illallahu la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun da a ce wannan saman da muke gani a ce wai wani ubangiji ne guda biyu gare ta ko ubangiji ne guda uku ko kuma a ubangiji ne guda biyar kowanne da kai wanda yake rike da kwantina african da kai wanda yake da rike da kwantina european da kai wanda yake da can wanda yake da can yake cewa ai kaga da an samu cin karo da wannan ya ce a naga wannan wurin nawa ya dan matse barin dan kara a ni naga can bari in samu ni ma in yi kwankerir in can a can ya kamata in yi ya ce a ya ce wallahi lauka na fihi ma alihatun illallahu ya ce wannan saman da kuke gani da a ce da kai wani ubangiji koma bayan ubangijinmu allahu khaliku kulli shay'in allan dai da ya halice mu ya ce wallahi la fasadata da sun rigaye sun ruguje sun rigaye sun lalace saboda ba a sarki biyu a masarauta daya ai declare ne kullun za a tada shi ne ke bayyana mana inda a ce ubangiji biyu ne suke jagorancin wannan sama da sun riga sun lalace to don haka tsarki ya tabbata ga ubangijin al'arshi akan duk abin da suke siffanta shi da shi kenan wannan shi ke tabbatar mana wannan alwihdaniya fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi a komi da ka sani allan nan shi kadai ne shi sun yayi umarce ka bautata mai shi kadai ba wani wanda ya kama mai gagacin siffa da ta gabata alƙa'imun bi zatihi ƙa'imun al'allawannan ya ce ƙa'imun bi nafsihi allan nan shi yake tsaye da karan kanshi ba wani wanda ya zo ya ce a tun da dai an yi wannan sammai guda bakon nan da kai wanda ya agaza mai aka yi yayyahi aka yi kaza a shi ya yi kayan shi ba wanda ya agaza mai shi kaɗai ne tilo a zatin shi shi kaɗai ne tilo ɓangaren siffofin shi shi kaɗai ne tilo ɓangaren ayyukan shi wajibinmu ne ko mu imani akan haka kuma haka a cikin suratul baqara yake bayyana mana wa ilahukum ilahun wahidun tabbas ubangijinku ubangiji ne shi kadai tilo babu wani shi la ilaha illa huwa rahmanur rahim babu wani wanda ya cancanta abauta ta me in ba shi ba mai jin kai mai rahama na bakwai yake cewa alqudratul amma shine iko wanda yake general iko wanda babu limit akan shi shine mai iko akan komai shine a suratul hadid yake bayyana mana yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir sarki tabbata ko tsarkaka ta tabbata ga ubangijinmu wannan ubangijin shine wanda yake da duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin ƙasai duk abin da yake cikin sammai ubangiji yake wasafa mana wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tayi isra'in shi da mi'raji yace wallahi ba wani wuri wanda zakka taka kafarka face kaga mala'ika yana sujada go yayi sujada yana tasbihi game da ubangijin shi shi ne yake bayyana wa ma ya alamu junu da rabbika illahu ba wanda suka san ba wanda ya san adadin runduna ta ubangiji in ba shi ba shi san ya yake bayyana mana yace mana a kullun a kullun kowace hudawar rana mala'ika dubu saba'in sai sun sabka baitul izza wani masallaci ne a saman duniya ko sama ta farko wanda daidai yake setin ka'aba kullum dubu saba'in he sun shiga sun ma ubangiji sallah sun mai sujada sun huce kuma idan suka huce ba za su sake dawowa ba wa'ansu dubu saba'in gobe za su biyo su bayansu kullum kuma ba za su taɓa dawowa ba shi ne ba wanda ya san adadin runduna ta ubangiji in ba shi ba shi sanya kuma yake cewa kuma abin da yake ƙasa kaga abin da yake ƙasan nan ka leƙa kaga irin irin irin irin dabbobin da suke cikin ruwa wanda suke rayuwa a cikin gidanka kadai ka tsaya ka yi supervise irin kananan dabbobin da suke yawo to shi ne yake tabbatarwa shi wannan ubangijin shi ne wanda yake da lahu ma fi samawati wa ma fil ard yake da abin da yake da sam wanda yake yake da abin da yake cikin sammai dukkan sammai yace wa ma fil ard da abin da yake dukkan kasai kuma ƙasan nan kamar yadda ya bayyana mana ya halice su ne bakwai bakwai sama bakwai ƙasa ma haka bakwai yake cewa lahul mulku wa lahul hamdu dukkan mulki na shaɗe kaga wannan shine yake tabbatar maka al'udur al'amma iko wanda yake sun limit shi yake da iko in ya ga dama al'amarin shi tsakankanin kafin da nunun ne kurum ya ce wa abu kasance sai ya kasance inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin ubangiji in ya ga dama cewa yake yi kasance wannan abin ya kasance shi abin da aka bashi umarni ya kasance baya tambaya dalilin me sanya kurum aiwatar aiwatuwa za yi shi ne yake bayyana maka lahul mulku shi wannan ubangiji shi ne yake da mulki shi sanya a can cikin suratu ali imran yake bayyana mana qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir lokacin da aka goranta wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ya bai za a ce wai wannan marayi marayan ma baban shi ba kowa ba kuma dan kabilar banu hashim duk ya sanya ga su mahzum ba kabilar banu mahzum ga kaza ga kaza ga su wannan wannan wannan wannan su walid bin al-mughira wannan walid bin al-mughira da sauransu a tashi wai muhammad za a dauka a ce wai shine wai annabi manzo da gun ubangijin shi suka ce laula laula wa qalu laula nuzila hadha al-qur'ani hadha al-qur'ana ala rajulin min al-qaryatayn azim kace ai da wannan alkur'anin da an saukar da shi a cikin mutane ɗaya biyu daga cikin waɗannan manya-manyan ƙabilu amma dai wannan ƙabila wannan marayan shi ne ubangiji ya tashi musu bayani ya ce ahum ya nuna rahmata rabbik su waɗannan masu magana su ne suke raba rahamar ubangijinka ya kai muhammad ya ce nahnu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati mu ne masu raba rayuwar mutane yanda muka ga dama mu yi wani mai kuɗi mu yi wani gajere mu yi wani hori mu yi wani dogo mu yi wani shine kaza wani kaza ne wani kaza ne wani kaza ne duk ilimin shi sai ya zo wanda bai taba ba hawa tabu da bai zo ya mai hidima mu muke raba haka yanda muka ga dama to shine nan ubangiji sai ya sabkar mai kawadi musu Allah nan shine malikal mulki shine mamallakin masu mulki shi ne ayar da muka karanta zai daga kan shi ya ce limanil mulkul yau wane ne mai mulkin yau ba wanda isai ba shi labari ba wanda isai amsa ne yake cewa mu ne masu malikal mulki tuktil mulka man tasha ubangijin nan shine mai bayar da mulki ga wanda ya ga dama ya izzu man yasha ya daga wanda ya ga dama ya zillu man yasha ya kaskantar da wanda ya ga dama yace kuma kamun shi yake cewa malikal mulk tu'til mulka man tasha kana ba wanda kaga dama mulki wa tanzi'ul mulka mimman tasha ka kwalkwace mulkin nan he kawo kalmar annaza shine kwalkwacewa idan aka ce kwalkwacewa ba wayo ba dabara ba karki bahaushe in yace maka an kwalkwace abu kana kallo ne kurun bakka da wani abin da zaka iya an yi ƙarhinka ba wani wayo da gare ka ba wata dabara da gare ka ba wani ƙarhi da gare ka wanda zaka iya barwa kanka wannan mulkin ya ce to mu ne masu ƙwalƙwace mulki daga hannun wanda muka ba shi mulkin muka ba shi somin taɓi ya ɗan taɓa kuma mu ɗaga wanda muka daga dama kamar yadda muka ɗaga ka ya kai manza Allah sallallahu alaihi wasallama muka fifice ka da annabtaka da manzanci ya ce wato zillu man tasha kuma ubangijin nan shine wanda yake kaskantar da wanda ya ga dama duk girman shi duk girman gidansa duk girman baban shi in ubangiji ya yi nuha ta kaskantar da shi ba wanda isa wallahi sai ya yi ƙasa biya duk alkhair mu dai abinda muka yi imani dukkan alkhairi daga gun ubangiji yake shi ne na yake tabbatar mana wannan ubangiji namu lahul mulku wa lahul hamdu dukkan cancanta ta yabo da godiya sun cancanta a yi mai samun ka kadai da imani ya wadatar ka tsaya ka ba da himma wurin godewa ubangiji kan wannan ni'imar da yi maka samun ka a ce Allahu akbar kana kokarin ka zo ka bautata wa ubangijinka ya kai ka tsaya ka godewa ubangijinka wannan ni'imar da yi maka yake cewa huwa ala kulli shay'in qadir kuma ubangijin nan mai iko ne akan komai kaga wannan al-qudra al-amma wancan al-mulki al-mulki wannan kuma al-qudra al-amma iko wanda yake sallimit iko wanda yake cikakke ba wanda yake da in ba ubangijin ba ba shine na gaba yake cewa al-iradatu al-amma na takwas kenan yake cewa nuhata wadda take ta hada komai da komai idan ya nuhaci abu da kwai wanda isa ya hana da kwai wanda isa ya kalubalanta yanda ya tsara in haka za a yi ta maka bata maka ba haka za ka sha haka za ka wuce in Allah nuhace ka da alheri in bata maka ba sai ka maida wa Allah al'amarin ka haƙura sai ya baka lada in kuma ta makan abin da kake so ne ka bugo daidai sai ka gode mi sai ya ƙara maka shi ne yake bayyana mana idan ubangiji nuhata wadda take cikakka wanda ubangijin mai ke da ya kawo mana dalili akan suratul buruj yake cewa innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud zul arshil majid fa'alun lima yurid mahallu shahid shine fa'alun lima yurid Allah yana aiwatar da abin da yake so shi sanya a cikin hadisul qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gaskiya abin da ya rawaito yake cewa wallahi law ijtama'atul umma ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka bi shay'in illa illa lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf yake cewa wallahi da al'umma a wata riwaya tun yace daga na harko har zuwa na karshe mutane da aljannu su haɗu ta su ce ai wannan nan wallahi he mun yi da shi sarkin garinmu ko kuma su rantse su ce he sun an wanar da kai da wani makami ko sai sun arzuta ka ya ce wallahi ba wanda isa ya yi maka sai abinda ubangijin ka ya riga ya rubuta za ya same ka haka kuma da za su haɗu wata riwaya daga mutanensu da aljannunsu mawadatan da talakawan da kowa da kowa a haɗu a ce wallahi sai mun cutar da wani bai isa ba ba a yi shi ba yaushe ma ya zo duniya wane ne wane ne ya ce wallahi bus isa su cutar da kai ba sai abin da ubangijinka ya riga ya rubuta maka da haka wanda yake da wannan yaƙina wallahi wani ya ringa shirman shi a mu ai mu muke da gobe da nisa mu muke da malam wane mu muke da kaza wallahi shirman banza ne ba wani abin da wani ya isa yi wa wani in ba abin da ubangiji ya riga ya rubuta wa bawa ba kuma wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a duk wanda ko bai kan haka to tabbas yana da kokonto akan ubangijin shi shi sanya ubangiji karshen bayanin shi ce mana rufi'atil aqlam abinda alƙalamin da aka riga ya aka yi rubutun da shi an riga ya dauke shi akan abinda aka yi rubutu da shi shi kuma abin da aka yi rubutun akan shi ya riga ya bushe ba hira a zuwa kankare a saki to shine nan yake tabbatar maka ubangiji yana da al-irada al-amma dalili fa'alun lima yurid mai aikata abinda ya ga dama ne abinda rai shi ta so game da bawon shi shi sun ya kamar yadda muka yi bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana ajaban li amril mu'min abin al'ajabi da al'amarin mummuni yace shi mummuni a kullun inda halin shi yanda yake shine idan wata cuta ta same shi abin da yake nema a rayuwa bai samu ba rashin lafiya ta zo cuta ce wani abu ne wanda bai shirya me bai same shi ko abin da rai ba ta so ya haɗu da shi yake cewa sabara faka da khairallah sai ya yi haƙuri ya san wannan al'amarin dama da gun ubangiji ne haka aka riga aka kaddara mini bin isa ba in ƙetare kaddara ta ba da haka na haƙura na wa Allah alhameka wa Allah al'amari da wannan ubangiji shi ya ɗora maka shi za ya yi maka ya ce to wannan abin al'ajabi ne game da mummudi ya ce kuma wannan abin da yi na daga haƙuri ya ce shi ne mafi alkhairi a tare da shi saboda in bai yi haƙurin ba ina zai kai kuka wa zai kai wa rakin da kai wata justice wadda zaka iya planta zuwa ga wurin ubangiji shi dai ya maka kenan abin da ya dacewa da kai ka koma zuwa ga ubangijinka ka nema ya yayi maka ka haƙura da abin da ya same ka a wannan lokacin yace manzo Allah ya je yake ce mana fa kana khairan la wannan shine mafi alkhairi a game da wannan a game da wannan mutumin to shi kuma wanda ya hakan shine ake lissafa shi daga cikin mummunai ya ce haka in yalwa ta same shi sai ya gode wa Allah ya ce kuma faka na khairar la wannan shi ne mafi alkhairi a gare shi kuma shi ubangijin nan shi ya ɗau alwashi la in shakartum la azidan nakum duk lokacin da zai maka ni'ima ko mun kaɗan inta ka gode ne wallahi ya maɗau alwashin sai ya sai ya ƙara maka ya za ka gode wa Allah kan ni'imomin da yake maka duk lokacin da za ka ringa kallon na sama da kai to har abada ba za ka gode wa ubangijinka ba amma dai a duk lokacin da za ka ringa kallon na ƙasa da kai wallahi a kullum wani sa'in har sai ka zubar da hawaye ka ƙara gode wa ubangiji akan ni'imar da ya maka nawa wanda yana yawo bai da abin da zai ci ba yanzu na daren nan bai san bagowo mi za ta yi ba amma dai da nufin ubangiji da nuhatar shi da kai da nuhatar shi akan ka da alkhairi ya sanya kana da abin da zaka ci a yanzu kana da na gobe kana da na jibi kana da na gata kana da na watan gaba ai wannan ya kai a gode wa Allah akan ni'imar da ita wannan wannan qadi iyad yake cewa a hali na ni'ima yace idza shukrat qurrat yace idan aka gode akan ni'imar da aka yi sai ta tabbatu amma dai idan aka bijiri ake kallon na sama yace a lokacin nan kuma sai ta tsere sai ai bi babu Allah ya kiyaye mu kuma yake bayyana mana a cikin suratul isra a cikin suratul qasas yake cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijinka shine wanda yake halitta abin da ya ga dama kuma baya da haka wa yakhtar ya zaba ma kana lahumul khiyara ba wani wanda yake da zabi a rayuwar shi abinda ya kaddara ma'aikiya za ta dauka a cikin ta ubangiji yake halitta kuma shi yake zabe wannan abin da yake cikin namiji ne ko mace ne ya muko mishi zata kasance kamar yadda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karantar da mu yake cewa inna ahadakum la yujma khalqahu fi batni ummi ummihi 40 laylatan hazwa inda yake cewa yake cewa summa yursalu ilayhi malaku ilayhi almalaku fayunfakhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin haka ake tattara halittar mu a cikin cikin ma'aikiyanmu tsawon kwana 40 muna gudan mani kwana arba'in gudan jini kwana arba'in gudan tsoka sannan a turo mana mala'ikan da zai busa mana rai muna cikin cikin ma'ajiyanmu idan an muce 120 nan kwana 120 a lokacin nan kowace ma'ajiya da taba ɗauka za ta ce maka a lokacin nan ta ji yaro ya fara mubama to wannan mubama in lokacin da aka aiko mala'ika ne ya shiga cikin cikin ma'ajiya shi ya busa mai rai da ya busa mai rai ya umarce shi da kalmomi guda hudu aka rubuta arzikin shi bayan dama an riga an rubuta shi a saman lau'il mafuz tun kamun a halitta sammai da kasai da shekara dubu hamsin za a sake tabbatar da wannan rubutun da aka yi a cikin cikin ma'ayyar shi shine a rubuta arzikin shi a rubuta ajalin shi a rubuta samun dacewar shi da samun shakawar shi a rayuwar shi ta duniya da ta gobe kiyama to shine ne yake tabbatar maka wa rabbuka yakhluqu ma yasha ubangijinka shine wanda yake halitta abin da ya ga dama ba wani wanda ya isa ya ce a ni ho maza ho nake sowa ko mazan zan samu a'a ba har yanzu ba a kai ba ko kuma har abada ba a yi ba wani ya ce a ga irin abin da za a sanya a hudda a ce a wannan ma'aihun namiji za ta ɗauka shi ne can yake bayyana mana a cikin a cikin suratul shura ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u zukur aw yuzawwijuhum zukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir yake cewa ubangiji in ya ga dama sai maka baiwa ya baka mata ya baka maza a cikin diyanka wani ubangiji sai mai baiwa ya bashi zallan maza a cikin diyan shi wani sai mai baiwa ya bashi zallan mata a cikin diyan shi wani kuma ubangiji ya mai baiwa ya sanya shi bakarari baya ma aihuwa ubangiji bai ce baiwa ce waye maka baiwa ce saboda da aka maka akasin haka wallahi tallahi da haikare na da haikare na fatakka shi sanya yake tabbatar mana duk abin da ya ma bawa baiwa ce ya mai shi yake halitta kuma shi yake zaben abin da ya ga dama ba wani wanda yake da zabi ma kana lahumul khiyara ba wani wanda yake da zaɓi ya ce a mu kaza muke so a aiwatar shi sanya aka karantar da manzanmu wala ta ƙulan na lishai'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kada ka ce wai gobe zan yi kaza a in an jima zan yi kaza a ka ce insha Allah in Allah nan ya so ka yi da santazinka a insha Allahu ayyuwa ta gaba namiji zan samu insha Allahu sai ka kara da addu'a ubangijin ya ga dama sai ya canza wannan baiwar da ya maka ta wancan ya baka abin da kake so wannan kenan abin da yake wannan ya kawo mana na tara lokacin mu yace na tara al'ilmu na tara shine ilimi shi sanya a cikin suratul taghabun ubangiji yake bayyana mana ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi zati sudur yace ubangijin nan shine wanda ya san abin da yake cikin sammai shine ya san abin da yake cikin kasai wa ya'lamu ma tusirruna kuma shine ya san abin da kuke boyewa a cikin zakatanku wa ma tu'linuna kuma da abin da kuke bayyanawa tsakankaninku innahu alimun bi zati sudur wannan ubangiji shine masanin abin da zuciya take radawa kanta shi ya sanya tun yake bayyana ya'lamu kha'inatal a'yun wama tukhfi sudur ubangijin nan ya san abin da idanuwa take boyewa kuma ya san abin da zuciya take boyewa kaga wannan wajibinka ne ka dangana wa Allah alimun bi zati sudur ko masani ne akan komai da komai kamar yadda wannan ayat cikin surat tagabun take karantar da mu na goma yake cewa alhayat wajibi ne mu dangana wa Allah siffa ta rayuwa shine a cikin suratul baqara a cikin ayatul kursi yake ce Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum Allah nan shine dai tilo wanda babu wani abin bauta koma bayan shi ya ce wannan ubangijin alhayu rayayye ne wanda bai san mutuwa ba kuma rayayye ne wanda rayuwar shi albaka wanzazza ce har abada la ta'khudhuhu sinatun wala nawm dangadi ko barci baya daukan ubangiji wannan kai ne dan adam gajajje wanda kake yin haka kai dingadi kai barci in ba kai ba har ma kai surme ne ka koma mahaukaci aya ta biyu yake cewa cikin aya cikin suratul furqan yake cewa wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabira yake cewa ya kai dan adam ya kai musulmi ya kai mummuni ka dogara ga wanda yake rayayye ala alhayy alladhi la yamutu rayayyen da baya mutuwa kaga wannan shi yake tabbatar maka Allah wajibinmu ne mu dangana mai siffa ta rayuwa rayayye ne wanda babu hiran mutuwa a tare da shi kai ne dan adam aka tsara maka rayuwarka daga babu kai aka same ka ka tashi kana kana kana kana kana kana bukata a yi maka komai ka kai zuwa ga karhinka ka kai lokacin da zaka dawo arzalil umr yanda ka fara hakan ka koma a musharanka ka yi rayuwa ta barzahu a sake tada ka ka zo a yi maka hisabi imma aljanna ko wutar jahannama Allah ya huta haka shi yake yin haka shine mai mizani mizanin shi na adalci kenan wannan siffa ce ta rayuwa wadda wajibinmu ne mu dangana wa ubangijinmu ita kina a cikin siffofi guda 20 wanda malam ya kawo mana wanda wajibinmu ne idan muna so mu tabbatar da imani da Allah sai mun yi imani da wannan siffofin mun dau guda goma insha Allah sati mai zawa ko sati na can saman shi insha Allah mun dawo karatu kenan zamu dora akan siffa ta 11 insha Allah yawa kenan masu tambaya kamun mutuna na akwai malamai da suke cewa akwai abubuwan da ake yi wani abin da ake wanda zaka yi mutum ko ya samu ya masa ya mata shi ne su bukata
wallahi ni dai ban sani ba ban sani ba sai dai kurum dai bawa idan yana so shine mutum ya yawaita addu'a duk lokacin da bawa ya yawaita addu'a wallahi kat ubangijinsa zai zatar da shi da abin da yake so shi addu'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana ita ce kokuwa wannan addinin namu duk lokacin da bawa zai dukufa ya sa ubangijin shi gaba wa hasatan ya kirdadi lokuta wanda suke na amsa amsa addu'a wallahi tallahi zai dace ko bai aihuwa zai aihu annabi zakariya shekara nawa yana nan yana ta jira yana ta jira yana ta jira Allah bai bashi ba kai tsaye fanadatuhu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya gashi nan yana sallah yayi ta roƙon roƙon da yayi a can suratu maryam a can suratu suratu ali imran ubangiji ya ba mu labarin yanda abin ya wakana annabi zakariya ya daga hannun shi ya ce ubangiji wa inni wahna al'azum minni ko kuma wannan ta cikin maryam inni wahna al'azum minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'a'i rabbi shaqiyya yake cewa ubangiji ga tsuha ya kama ga harakar da'awa muna yi kuma ƙarhi ya kawo ƙarshe kuma ba wanda zai maye gurbin wannan da'awa yake cewa ni in nan na sani in na roƙe ka ubangiji ba za ka maido mini hannuna ba kaga nan mas'ala ya kawo roƙo in na roƙe ka ba ka maido mini hannuna ba wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fa hab li min ladunka waliya yake cewa gashi nan ni dai ga abin da nake jin matsoro ubangiji kuma matata bakarariya ce ba ta aihuwa ni kuma gashi nan shekaru sun ja shi ma ya shiga cikin shekaru na Allah galib yake cewa fahabli min ladunka waliya ubangiji ina so ka datar da ni da wanda zai maye gurbi na akan harakan wannan ta da'awa yace kurum kai tsaye yace he mala'ika he zo ya kira shi yace Allah yana maka albishir da samun da dan ma ubangiji ya riga ya mai suna an sanya mai yahya ya ce ubangiji ya zai in san matata ta ɗau ciki aga ce in ka kahota daga keke kwana uku ba ka ma mutane magana in ba tasbihi ba ka tabbata mata ka ta ɗauki juna biyu haka annabi ibrahim sara shekara nawa ta yi tana jira an buga an buga allah da ya ga dama kai tsaye sai ga mala'iku suka zo suka ba ta albishir suka ce mata mun zo ne mu baki albishir lalle zaki aihu bayan aihuwan mawamin wara ishaqa yaquba bayan gadan da zaki aihuwa an sa mai suna ishaqa bayan ishaqan ma zaki aishi yaqub jika wannan al'amari ne na Allah shi sanya a kullum bawa kai takaita addu'a wani abu ni na dauki addu'a ita ce gata na saboda ɗayan uku ne zan samu idan nayi addu'a kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karantar da mu a kullum bawa kadda ka sake bakinka ya taƙaita a wurin ne agun nema agun ubangijinka saboda shi yake cewa ka roƙe ni innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin duk wanda yake ganin a ya kai kai ba sai na yi addu'a ba kai wallahi zai shiga wutar jahannama yana makaskanci saboda ubangijinka umarninka yake yi ka roƙa ya baka wannan addu'a da za ka yi ɗayan uku ne ko ka roƙe shi kai tsaye ya amsa maka ko kuma ka roƙe shi ba zai amsa maka abin da ka rema ba amma dai zai kawar maka da wani sharri wanda zai same ka a rayuwa rashin lahiya ne wani aksidan ne wata ɓanna ce wani kaza ne wani kaza ne dalilin wannan addu'a ba amsan maka ba sai aka canza maka wannan addu'ar da kai da wannan hatsari wanda zai same ka ko wannan musiba wanda zai same ka ko kuma ubangijin kai jinkirta maka abin da ka roƙa zuwa gobe kiyama sai ya baka shi da kai haduwa a ciki babu haduwa kuma shi wannan ubangijin shine yantsal muka yi da karanta inna allaha huwar razzaqu zul quwwati al wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wannan ubangijin na modaci ne in ya ba mu ba abin da zai rage a cikin taskashi inda ɗauka ya baka ya baka arzikin da ba ta ba kowa ba abin da zai rage daga cikin taska ubangiji da haka namu mu zagi ne damtse duk abin da ka sa gaba wallahi ka kirdadu lokuta na karɓa addu'a ka ɗaga hannunka kana ɗaga hannunka zuciyarka tana nutsi akan ka san wa kake roƙo ka san girman wanda kake roƙo kuma kana da yaƙinin za ya amsa maka wallahi sai ya amsa maka wannan haka yi mana alƙawari kuma ubangijinka ba mai saba alƙawari bane ba ba irin mu bane ba Allah ya dakatar da mu wannan kwanuka guda goma wanda muka shiga daga ranar laraba ko talata ne ko hazzawa rana ta goma ko rana ta goma sha hudu ga watan wannan rana ta goma su ne ayyamu al'ashar sun yi kowansu kwanaki fadala a gun ubangiji ka lissawa dukkan kwanuka 360 kwanukan shekara ba wa'ansu yini wanda suka kai wannan yinin guda goma fadala da daraja da lullun kawo bawa aiki idan ya aikata abinda kuma aka hiso shine ka yawaita ambaton ubangiji a cikin wannan yinanan naka guda goma idan muka dauka su kuma darare guda goma wanda suka yi kowane dare albarka da fadala su ne ba kamar dare guda goma na ƙarshen watan ramadan goman ƙarshe na watan ramadan dararensu sun yi kowane dare sai aka maka gara basa bayan 'yan kwanuka ko bayan wata ɗaya da wani abu ko bayan wata biyu sai aka ce maka to yanzu ga wa'ansu yininnuka nan wanda ya kamata ka ribance su wannan yininnukan a kullum mu yi ƙoƙari mu yi wani abu wanda da ba mu yi shi ba ko da muna taƙaitawa akan shi don mu samu mu shiga cikin gara basan nan haka kuma duk abin da zan mu aikata na zunubi za a limka mana saɓanin wa'incan kwanuka na baya ita kuma rana arfa rana ce wadda ubangiji ya fifice ta a cikin wa'innan sauran kwanuka guda goma yanzu kaga ayi a cikin a cikin dararuka gargare mu na daren watan ramadan dararuka na goma na ƙarshe ai idan ka ɗauka da kwai dare ɗaya wanda ya yi kowane dare khairun min alfi shahr shine daren lailatul qadr to ita ma haka sai ubangiji ya ware mana yinin arafa shi kuma wannan kowa ya san shi shine yini na tara ga wanda yake can arafa ba sai yayi yayi azumi ba ya tsaya ya dukufa akan ambaton ubangiji da addu'o'i saboda ubangiji ba wani yini wanda yake sabkowa tsakiyar tsakiyar yake sabkowa saman duniya in ba wannan yinin na arafa ba zai ringa shela ina me nema a gafarta me a gafarta me ina me neman tuba a karɓi tuba ce ina mai neman arziki a bashi salafus salih magabata na baya wanda suka gawace mu sun kasance suna ajji addu'o'insu na shekara sai ranar arfa sai su ita duk addu'o'insu na shekara kurun aka ce ranar arfa ce yesu rukufa a wannan yinin wannan suke baje kolin addu'o'insu wannan yinin daga an ce maka rana ta hudu hazzawwa hadawar rana to lokaci ne na karɓar addu'a abinda kuma aka hiso mutum yayi ta yawaita maimaitawa shine kamar yadda manzo Allah yake cewa wa khairu ma qultu ana wan nabiyina ba'di la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahu hamduhu ala kulli shay'in qadir mafi alkhairin abinda na hada a wannan yinin na Arfa ni da annabawa wanda suka gabace ni shine ka hailala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahu hamduhu ala kulli shay'in qadir ko kuma ka tsaya la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah amma dai ka yi da sa'in kamar yadda manzo Allah ya karanta shine yake kenan wannan yini ne na baje koli kenan duk wanda yake ma bai ji ba ma ya ji yini ne na baje kolin addawo'i yini ne na baje kolin neman gafara da tuba a gun ubangiji yini ne na yawaita ambaton ubangiji saboda babu wani ambato wanda ya kai la ilaha illallah kamar yadda annabi Musa aka karantar da shi kenan mu yi kokari wannan yinin daga zaran rana daga zaran alfijir ya keto to mun shiga cikin lissafi kaga za mu sallaci asbahi za mu sallaci azhar za mu sallaci al'asar haka mu tsaya a wannan tsakankanin mu karanta alqur'ani mu ta hailala mu ta addu'o'i dukkan abubuwa wanda suka dace a ce mu dukufa da su na alkhairi dan abin da gare ka ne ka bada fi sabilillahi dan abin da gare ka ne na kalma mai dadi ka hadi wa mutane wannan yana da kyau a wannan yinin mutum ya yi ƙoƙari ya yi shi kuma kamun yinin wannan kwanuka guda goma idan mutum ya samu dama ya yi ƙoƙari ya aiwatar da abubuwa wanda da baya yin su na alkhairi a cikin wannan wangaye saboda sun fifitu akan sauran kwanuka haka kuma uwa uba ranar yanka ita kuma wannan jinin da ka yanka zai kasance maka shaida a gun ubangijinka abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumman mu Allah sanya aljanna ita ce makoma su ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki duk abin da rai ta kudurce na alkhairi muna fatan ubangiji ya tabbatar da ita da shi kuma ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuri'an mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa zuri'an mu albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk